الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba takwas ga watan rabiu sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin babu min fada'il al-ansar babu da yake magana a kan falalallen tsarawa wato mutanen madina ce mun tsaya darasi na ɗari biyu da arba'in da hudu za mu tashi darasi na ɗari biyu da arba'in da biyar hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala an hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya shafi na ɗari hudu da saba'in da biyar a wata nuskar kenan a wannan masallaci mai albarka na hujjar fata gudun da yaman radiyallahu ta'ala anhuma da ke kunji na ganin albarka muna roƙon Allah ta lokacin sarki ya ga za mana ba mu ikon biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu malayin a cikin babu ne fada'ilin azhar babu da yake magana akan wani nau'i ko wani tsafi na falalan mutanen Madina al-hadithu al-tis'a wa wahid wa thalathun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya ana nan bin malik radiyallahu anhu ba ana dan malik Allah ya kara masa yadda yake ja'at imra'atun min al-ansar ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata mata daga cikin mutanen Madina ta zo gurin Annabi alaihi salatu wa salam wa ma'aha sabiyyun laha tana tare da dan karamin danta fa kallama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya mata magana fa qala sai bi wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda rai na yake hannunsa innakum ahabbun nasu ilayya maratai yace innakum ahabbun nasu ilayya na rantse da wanda ya rai na yake hannunsa ku mutanen Madina ku ne mafiya soyayyo mutane a gare ni wallahi na rantse da wanda rai na yake hannunsa ku ne mafiya ku mutanen Madina ku ne mafiya soyayyuwar mutane a gare ni sai dai faɗa sau biyu shi za a ga har yanzu duk inda mumini yake yana kaunar mutanen Madina. Ba za ka ƙara kaunar su ba ma sai ka shiga garin kuma ka ga yadda suke mu'amala da mutane da girmamawa. Alhadisu an fito mi'a wa tunani wa talatun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida talatin da biyu. An Anas bin Malik radiyallahu anhu an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi tsira da abin da Allah tabbata a gare shi yake al'ansaru karishi eh ai jama'a shi ne karishi annabi yake su ba mutanen Madina da kuke ji da gani jama'a ta yan gida na ne yan Madina ba wa aibati kuma wato kuma sirri na ne ai mawdi'u sirri ni wa amanati abokan sirri na ne da koyi amana dan Madina jama'a ta ce abokan sirri na ne annabi ya faɗi wannan sai annabi ya ce amma wannan su sayakturu amma ku sani mutanen da ba 'yan Madina ba sayakturu na za su yawa za ku ga sun yi yawa sun yawaita amma su wa yaqilluna su kuma mutanen Madina za su yi karanci faqbalu min muhsini annabi ya ce duk abin da suka yi kyakkyawa ku karba su yan Madina wa tajawazu an musii duk abin da suka yi na kuskure kuma ku kauda shi abin kirkin su ku karba amma kurakuran su ku kauda shi ya haihuwa kai yan madina eh duk abin da suka yi na kyakkyawa a karba su mutanen madina amma suka yi kuskure ku kauda kai saboda kamar yadda na faɗa da su har yanzu duk wanda ya je Allah ya yake mace shi ya je maka umara ko haji daga zuwan da kai kaga yanzu kwana uku ko hudu ake yi ko zafi ɗaya mu zafi mutum ya samu dama a Madina ka je ka yi kwanaki da yawa a Makka mu'amalar ka da kai da 'yan Madina sai ka zan zuwa 'yan Madina za ka ga yadda suke kira yayin da da girmama mutane tarairaya da girmamawa suna dai da wata ɗabi'a da ba sa ganin mun kai su shiru in aka ga kai kuskure za ta a kaza ba kyau haram saboda suna da masu karatu da yawa a kan tafi shine za ka ga za ka iya samun datti da ɗan madina ku awa ɗaya kuna jira awa ɗaya da shi kuna jira yana ta gaya ma abubuwa ku tattauna da nuna mai ma'ana to har yanzu wannan girmamawar da ɗabi'u kyawawa suna da su har yanzu to wannan shi ne shi sa ka ga Allah ba cewa wannan shi ne gaban wa tsara wani imani ko min kabri yuhibbuna man hajara ilayhi wannan dabi'a ta jin yuhibbuna man hajara ilayhi suna waɗannan da suka bada suka tanadi gidaje da imani suna kaunar waɗanda suka yi hijira suka dawo gudu to Allah za a ga za ka suna girmama ka ko wannan magana da ake nan sabi a kawo abinci na waye a yan madina sun fi yan maka an fi a madina kaga an zo an ja wannan sufura an ajiye kayi ajiye ko wa kai ba kawai ajiye zubda a ajiye hukda a ajiye dalilu duk yan madina sun fi har yanzu wannan ɗabi'a ta sai karɓar bako tana nan yuhibbuna man hajara ilayhi suna kaunar wanda ya jira ya je gari wala yajiduna fi sudurihim haja hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasaba wannan ɗabi'a tana nan na'am to wannan shine me zamu koya karkashin hadisi na daya man qabatin lil ansa matsayin da mutanen Madina wa shiddatu hubbi rasul law da tsananin yadda annabi yake kaunar nabi kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiz magana annabi mu'jiza abin da yake kira mu'jiza shine abin da kowa bai da shi shi ne mu'jiza amma da abin da wani yake da shi duk girman sa to ba ya kira mu'jiza mu'jiza abin da ya gagara ai daga al-ijaz ne gajiyarwa abin da ya gajiyar da kowa in ba annabawa ba shine mu'jiza ka san abin da ya sa ka ka gani yanzu ana ta ta kuɗa takarda saboda kowa ma da sani yau wajen da akwai social media to kowa zai faɗa abin da yake kuma ba wanda ya tsaya ne saboda haka karama da ban mu'jiza mu'jiza ba wanda ake yin ba annabawa ba shine mu'jiza shi da za a zo a ce ma me mu'jizar annabi Musa sai Islamiyya ma ta ga kaza kaza kaza kaza a wannan zamanin ba wanda Allah ya yi umbar da shi me dace mu'jizar annabi Isa sai ka ji ta islamiya nan adibi uku zai ga yawa annabi Isa kaza kaza kaza annabi Salihu ga mu'jizarsa ba wanda Allah ya wabanda su don haka zo kan annabi alaihi salatu wasallam shi ma yana da nasa mu'jiza menene sai a fara da sai duk abin da kaga an yi musharaka da wani to ba mu'jiza ba ne yawwa annabi shi kadai ai ko Ahmad Jauki ne ko wani da yana cewa da annabi yuna bil ayati fassara man وجئت ناجي بثالث غير مختلف آياته كلما قال المدافعين يزيدهن جمال العشق والكدر haka da yanzu na bayani akan mu'jizar Qur'ani Qur'ani mu'jiza na kan don ba wani ne irin ta mu'jiza ce ta Allah ba da ba wani ne irin ta to irin wannan shine mu'jiza yasa yake ma haihu innahu qalilul mabani kafirul ma'ani kafin ma'anar wato kalmomin da aka gina kalmar kaɗan ce amma ma'anarta da yawa abin nufi maganganun annabi za a ga layi ɗaya amma sai a ɗau littafi mujalladat ai yanzu kun ga wannan littafin ne da nake amfani da shi na lo'o wal marjan fathul mannan fatuhul bazan mujalladi uku ne mujalladi uku amma yau ina bincika sai daga an kawo wani mujalladi shida kuma sharhi ne shi kuma baitul mazan sunansa yau na sunna na gani kuma ko shakka babu bayanai za a ƙara yanzu akan wannan hadisin kowane ɗaya maybe in na ga wannan sharhin da na duba na sami feji da a shirin shi kuma tun da waje zama mujallabi da za ka iya samun feji biyar ana bayanin feji daya. Na gan shi ne a bango a baya ba da sha'awa na sun ko shakka babu zai yi sabon littafi ne su to ba sabon fitowa ne zai yi fa'ida kwarai da to shi ne to magana annabi kenan annabi ne za su tsara ne ya aba umairu ما فعل النبيل يا أبا عمير ما فعل النبيل أما ده ابن هذا الجزء أفتوه الباري sai dai fitar da fa'ida ga kaji iya wannan kalma kusan ɗari da wani Fa'ida da annabi ya kalli wannan ɗan ja yara sun sun da ya mutu ya ba Umar ya nema wasa ya kai baban Umar ba fa alin da gaji ya samu ɗan zuwa ɗaya ka. Iya wannan kalmar sai dai fitar mata da fa'ida ta doki ɗari da wani abu. To magana annabi kenan shi ne jawabi alkali. Zai faɗi kalma simple sentence amma tana da ma'ana da sa'i. To mu'jizar shi ne ƙalilul mabani kasirul ma'ani. Babu khairu durin ansar. Babu da zai magana akan mafi alkhairin gidajen lanzarawa. suna da gida daban-daban to mafi alkaini alhadisu an fito mai awa talatin wa talatun hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida talatin da uku ana bi usaini shi ne malik bin rabi'a abu usaini ba mai yi mutum da muka bara a cikin malik ibn rabi'a shi ne sunansa shi ma yana cikin sunan da suke koya irin na su abu musa al-ashari irin su abu mas'ud al-badri yana abu zai sunan sa malik ibn rabi'a irin abu sa'id al-khudri to malik ibn rabi'a eh ibn al-badr bin abi bin au bin harisa bin amr bin khazraj bin sa'ila bin ka'b bin khazraj al-ansari الساعدي أنا يا أبو جعل أبو سيد الكنية يا دي بدر ya je Uhud di yakokin da aka yi da Badar da yakokin da aka yi bayan su ya je yana tare nan da aka yi fata wa Makka ba shi ya rike tutar Banu Ta'ila shine halin da ne gajere ne amma kuma gemunsa da gemunsa da kansa gaba ɗaya bari ne kan duk furfura ce da gemunsa da gashin kansa da ƙarshen rayuwarsa ya damu da rura idanu ya kuma rasu shekara ta 60 daidai bayan hijira radiyallahu anhu yuji da yake cewa kala kala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ne yake khairu duril asar banu najjar mafi alkhairin gidajen mutanen madina shine gidajen banu najjar banu najjar ba kuma daga kasar suke shi kuma najjar da asali shine taimul lahi da ake faɗa taimul lahi kuma abin da ya sa ake cewa najar an ce wani mutum wata ran suka samu labari ya daɗa a jahiliya sai ya masa kabo a gurin eh sai ake ce da shi an najar sunansa ta'alaba ibn amr yana cikin kasrat yan uwan kakan annabi alaihi salatu wasalam eh yana cikin su ka iya cewa kawun ne su bani najjar a tarihi kawun nan annabi alaihi salatu wasalam domin mahaifiyar annabi alaihi salatu wasalam mahaifiyar abdul muttalib sai daga bani najjar sai eh sannan kuma lokacin da annabi ya koma madina kun ga cikin ya zauna su suna da tv ko mai yawa su ne bani najjar ni kuma annabi ya ce thumma bani banu abdul ashhad sannan ba zuwa abdul ashar su kuma daga auku suke shi kuma abdul ashar bin jitum ibn al-harith bin al-nadraj al-akbar su kuma wata tawaga ce ta sa'ad bin mu'az ta waje ne shugaban su ko yawwa ثم بنو الحارث ابن خزرج sannan banu al-harith dan khazraj shi kuma ibn awd bin malik shi ma al-awd ne bin awd ibn harith ake sannan daga su sun banu sa'ida sai banu sa'ida su ma kan darajawa ne shi kuma sa'ida din shi ne ibn ka'ab ibn al-qadrat al-akbar kuma akwai asgar yawa yace ma ra annabi sallallahu alaihi wasallam illa qad faddala alaina ma ra annabi ne ko ko ke to wa fi kulli duhuril ansari khairun sai annabi ya ce kun ga duk gidan da yake madina yana da alheri ba sai na ta lissafi ba duk gidan da yake madina mai alkhairi ne fada da ta sai sa'ad ya ce ma aran nabi sallallahu alaihi wasallam illa qad faddala alaina yace wato ba na ganin abin da annabi alaihi salatu wasallam yayi ba sai kawai qad faddala alaina wato ya bibita fadala ya ba da fifiko a kanmu fakila sai aka ce da shi kad fadala kuma ala kafir ai ya ba da fifiko a kanku a kan gidaje da yawa ba ba iya ran ba kawai abin da kaji a ya ba da fifiko a kanku a kan gidaje da yawa abin da yake nufi da wannan kun lura kun ga ai me yake kiran sa sa'ad bin ubada da sa'ad bin mu'az su ne shugabannin audu da kadar ko yawwa to shi sa'ad bin ubada shi ne da yake an yi wannan bayanin sai ga kamar an da yan kabilar sa'ad bin mu'az yana jin wannan jini zuci yake wannan magana yake cewa ma'aran nabi sallallahu alaihi wasallam illa karfa dalala yace ni a ganin na ba abin da annabi ya faɗi kawai ya ba da bibiko akan mu abin da ya tsoro su gidajen akan namu to shine aka ce da shi kad faddala kuma ala kathir in ma an tsora wata gidaje akan na kuma an tsora ku akan wata ai yau wato shine bayanin shi za a yi za ka ga a wata akwai ruwa ya da annabi yake cewa da suka yi korafi sai ya ce a wani ya ce fi kun an ta kuru min alkhiya shin bai yi ku abin alfahari ba kawai ya zanto kuna cikin zaɓaɓɓun da aka zaɓa bai yi ku ba wa in lam takunu awwalan ko da ba ku ne da farko ba a ya yi ku kawai a lissafo a ce festin a festin nan kana ciki kuma sai ka fara korafi cewa ba ku na farko ba kukan daɗi ne ke nan yawwa me za ku koya ga kan yare ki man kawatu lil azza matsayin mutanen madina na biyu jawabu tafdil al qaba'i wal ashkar ya halatta a bibita wato kabilu da kuma mutane ko ana ana ta bugawa tsakanin bari bari da fulani wayannan ce dungu wannan wannan ce dungu kowa yana kullu hizbin bima da zai bari to kowa yana jin abin nan wai wata rana aka sami rigima tsakanin mafula da shi da babbar bari eh saboda haka rigima ta balle akan wani abu ya haɗu sai aka tafi kuma alƙali shi kuma alƙali ya kai ta ya dace da yin aure Allah ne ba da haihuwa ba. Ranar da aka kawo nan karo kuma ranar matar da ta haihu. Yana cikin nijati. Ba kula da ni ne ba farfari da sanu. Saboda haka shi kuma a ransa saboda jin daɗin haihuwa ya yanke akan cewa yau zai yi jara'a ta musamman. Yake kowa abin da yake so, duk da faɗi korafin da yake ka kai guda kaɗan. kowa ya faɗi me yake so a yi ba domin ya gaba kowa da laifi a kyasta kowa abin da ya faɗa shi zan ba saboda haka babarbari ya zo shi ne a misali da suke bayarwa cewa mutum ya daina gaskawa ko babarbari yana zuwa sai a ɗauki kulu guda goma dora mara a yi mabuda da goma a kan kudin alkali yake zama na ra'adi domin alkawari ne ke ra'adi sai da aka gama da shi kai kuma wa bula da zai wa bula da yace ni kuma yace ranka ya dace babbar bari za a dora a baya na bula da ta yi ita shi ba barbaran za a tora a bayan sa abin guda labari ne ba ba koyon bayan bari bari da ke da wannan shi ne to kaga shi ne misalin da ke bayarwa cewa rashin gaggawa a kowane abu gargami ne ta hannu a hankali a hankali sai shi kaga saurinsa da gaggawa ya sauki ya janyo mata ta ba zai ba to shi ne yake cewa جواب التفضيل والأشخاص لكن لغير مجازفة مجازفة ولا هوى. إذا بعد هذا وجه قولا لإيه كوكما kan zuciya ba sannan wala ya kuna hada ni ko bai ji kimatin muharrama wannan kuma ba zai zama kiba ba wanda aka hada na uku fadilatun zahira bi kabilatai bani salima wa bani hada tajid al ansar shine shi kuma wato ake cewa falala abili ga kabila guda biyu banu salima da banu harisa babu fi hutun tawbatil asa babu da yake magana akan mafi kyawu tuhba an gane ku kyakkyawar zamantakewa domin tuba shi ne abokantaka zama da mutane kyakkyawar zamantakewa ta mutanen madina sun iya zama da bai tsarin nan na gawa faɗa ko har yanzu duk iyayenmu da suka je maka da madina sun san wannan wanda bai je ba Allah ya kai ya gani eh saboda haka har yanzu suna da girma mutane har yanzu wani dattijo yana waje a fili babu salam gaba inda ake zama suna ajiye yan littattafai karare ku sai yi maka da ake karanta yan tsawo lissafi gaba ɗaya ɗan ƙarami ne haka yi wani tauhidi ba ajiye ɗan abin a zuba da shugaban na turanci da larabci har da yaran kurduba wanda za a sa wanda za ka iya karanta ina zuwa sai sai zo ya zauna da shi da ne sai sai mun ina ina iya karanta wannan littafin da ke kai ba da shi na da to sai dan yi mun da biyu ya ka shi da ne su sai na cikin kudab ban ma san yana cikin sahabin masallacin bai kanta ba sallallahu alaihi wasallam wallahi ne yi ɗigo da su daban nan haka da yawa ni kuma ban ma san ban ma san cewa zan iya rike sa a hannu ba haka da baro da su daban ban san zan iya rike sa a hannu ba za a dome da a ciki ba saboda ina tsoron kilo eh da yawa haka da baro sai da muka to wani yake ce mun sai na ga wani da littattafai a ne yake ce mun ai ba a jani ne littafi ne a hannu ai ba ta wani dani kuma tsoron wulakanci ne to biya ne yau dan na ga yin ciwo mutane kaga ana kan bango da mutane kai ai to shi ne to mahallin shahidin shi ne yadda ya ɗebo su da yawa daban-daban ya zo ajiye mu in tafi da shi to suna da wannan gaskiya kalimai ne kalimi ne sai ya zo yanzu an ajiye abincin dan madina an ajiye abinci ka zo yanzu ba ka da ke ɗauka yi lalin nan da ba har yanzu haka ya kula da na da wallahi da barba ai madina ba nan kai madina ta yi eh ta yi bai ba haka haka ni na ga wanda suke yayayya da babansa yana cewa ba abba na riga da yana a kai hakuri zai wuce a baba na riga bai ya taro mutane ce ban mace ce a a nan ba magana ka ba eh ni to yake a sai a ina ta na gaba da na zai je baka ba bai je yo da ba amma kidi na zai ji to Allah ya iya mai to shi ne yake cewa الحديث 1634 حديث من لما تدعو ليلة تأشيدة 30 عن جرير بن عبد الله بجري من يوانا جرير بن أبايا wanda shi ne ya zo musulun da ba kwata kwata bai wata biyu ba annabi ya mutu ya da musulun da amma a wannan wata biyu ya ce ba ran da annabi zai ga shi ba annabi ne ya zo annabi na kaunar sa shi ne kuma wanda annabi ya wa addu'a baya tabbatuwa akan abu hawa da yi ma addu'a ya shafi bayan su sai shi a ɗan wata biyu Allah ya kawo masa alheri da yawa saboda haka abin rabo ne ba a tsada yaushe ka zo ko za ku ga mutum ya zo gurin aiki ko ma'aikata sai a riga yaushe a gaban mu bai zo masa hasada ya zo kasuwa yanzu Allah ya buɗa ba sai a riga yaushe ma yaushe san kasuwa a'a to Allah ba Allah ba ruwan da shi Allah ba ba shi shawara yawa shi ya ga dama inda wahala ce kullum ina faɗa da dadewa a guri take sawa mutum ya samu kuɗi ai da inda ku ya kuka mata kowa kuɗi a kasuwa dan wani zaka ga ga shi ma sun da ne a wannan shagon yaron da yake jagon su kakar da yawan masu yaya shi ga ya yi kawai ya zo ya tsora amma ga dadi da ne yake musu yara ya ce bi musu kaya ya kaza ba babansa ba kakansa ne asali ubangidansa amma ga shi ga ya zo shi yake da sauri ba ruwan Allah ba ruwan to shi ne yace sahibtu jamila bin abdullahi al-madin anas bin malik yace na zauna da jarir dan abdullahi al-madin wa kana yaquluni ya hayyu ya qayyum yace kawai sai ya rika min hijima eh saboda wannan ɗabi'a ce kyakkyawa yace sai ya rike min hidima saboda kaga sai rike wannan hadisin da Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa eh khairun nasi afrahum linnas mafi alkhairu mutane shi wanda wato yake yake amfana mutane alhali jarir bin abdullahi al-bajali ne ya girma anas dan malik ba ya kime shi sosai kuma amma ya rike mai hidima bari ku ji gashi nan ma ya faɗa fa kana yakhdumu li yarka min hidima wa huwa akbaru min anas kuma ya girma anas kana jarir jarir yace inni ra'aytu al-ansara yasna'una shay'a yace ni na ga mutanen Madina suna yin wani abu da la ajidu ahadan minhum illa akramu yace wallahi ba wanda zan gani a yan Madina ba sai suna ji mama ji jari in dai dan Madina ne sai sai ya ji mama saboda shi ma ya ga yadda wato suka rike girmama Annabi alaihi salatu wassalam kuma annabi ya ce kairul ashabi inda lahi kairuhum bi zalimi وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره kaga wannan hadisin yana faɗa wasu ɗabi'u masu kyau na farko husnul toba shine kamar yadda ya faɗa ga shi nan wasu batin tawazu kyakkyawar zamantakewa da kuma ƙanƙan da kai sannan na biyu shiddatu hubbus sahabati lin nabi tsananin kauna da safai suke wa annabi alaihi salatu wassalam wane mu babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam da kifa babu da yake magana akan addu'a da annabi ya yi mutanen kifa wa aslam da banu aslam hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da talatin da biyar ana bi wa yana radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala abu wa yana yace annabi ya ce aslam banu aslam salama Allah wa jibarun gabar Allah laha su banu aslam Allah ya kubutar da su Allah ya amintar da su kaga dawa ka dauke shi shayi ko kabar in ka ce salama Allah Allah ya kubutar da su shine kabar a bakin shayi kabar kuma Allah ya kubutar da su wa jibar ko kuma jibar gabar Allah laha Allah ya gafarta musu ko Allah ya gafarta musu duk ɗaya kama annabi ya kalli hausawa ya ce hausawa Allah ya kusa albarka ai kaga ba za a manta ba yau wato ya kalli mutane ke ba ko a ce fulani ko inyamurai ko kaza ko kaza a faɗi wannan kalmar su kyautata wato za ka ga ana rubuta da rabuwar zinari ba za a manta ne shi kuma asalin ana cewa banu aslan dai suna ba da tarihi ce wai saboda su da aka tashi kabila abin da yasa aka sa musu aka sa musu banu aslan asalin kabila da aka kai musu ingilishi na musulunta gaba ɗaya suke karanta ba wani jayayya ba yaki da su ba sai ake ce musu banu aslam kaga Allah ya kubutar da su kenan da alim alim suka shiga musulunci su ne banu aslam shi za su cewa salama Allah ai ja'ala Allah musalamata lil islam sai ba wada لأنها أسلمت دون اشتراك في الحروب. شو كما جبار سنن قبيلة أن قال سنن قبيلة zuwa ga kifasin yan mutanen na Abu Dharr al-Ghifari ana jinkira su ne zuwa ga Ghifar ibn Mulayyi ibn Zamira ibn Bakar bin Abdul Mala bin Kinana daga nan Abu Abu Dharr al-Ghifari ya mutu to me yasa ake cewa gafarar lahu la su kuma Allah ya gafarta mu sai aka ce saboda wani laifi da suka yi kawai kafin su musulunta su kuma suna dare mahajjada ne su yi musu tsada kun gane su bace musu su bace mutane kaya a jahiliya amma kun san abata wa amma salafai ko yawwa to wannan tsohon abu ne kawai shine na daya abin da zamu koya man kabatu ji kabila dai aslam wa kifar matsayin kabilar banu aslam da banu kifar na biyu jawabu tafsir bain al qabai ya halatta a bibi da wata kabila a kan wata musamman bibi ko ya fito na biyu kuma bauchi shine na biyu hadisi na gaba alhadisu an sittu mi'a wa sittatu wa talatin hadisi ne lamba ta dubu ne ɗari shida da talatin da shida an bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ala minbar Abdullahi dan Umar yace wata ran annabi yana kan minbari sai yace ki ba gafara Allah laha abin da sai da kan Allah ya yafe mata wa azlam zalama Allah su kuma Allah ya kubutar da su ko kuma Allah ya kubutar da su wa usayya kallan kalma su kuma banu usayya an gane su kuma a sakin laha wa rasula sun saba Allah da manzo su kuma kun san me suka yi su ne waɗanda suka gaje alarmomin nan guda saba'in a biro mabuda waɗanda suka zo suka dan musulun da suka ce to a ba su wanda za su da su ai dawa ana zuwa cikin daji kawai su suka kashe mutum ɗaya ne ya su ne banu usayya shine musayya a cikin Allah wa rasula sun saba wa Allah da manzansa su kuma ne ban a can bi irin ma'amala mun yi wannan a baya shi za a yi kaga ala tsammani yake fiyo a yake fiyowa sai da Allah ya zo mana da aya akan mutanen nan da suke suka kashe alarmomi guda saba'in a biyar mahuna yace qur'ani ne sosai da muke karanta daga baya aka tafi shi ya aya take an shafe ta yake cewa ya ai da aya take shine balli ku kawara an kallafina rabbana farbiya anna wa rabbina anhu ita ce aya eh balli ku kawara an kallafina rabbuna wa rabi anna wa rabina an ku gaya wa mutanen su alaramomi ne yake cewa ku gaya wa mutanen mu sauran yan uwan cewa mun haɗu da ubangiji mu ya yarda da kuma mun wamce da shi eh albishir babu min fadaili kifa wa aslam wa juhaina wa ashja wa muzaina wa jamil wa daw wa tsayf duka biyu ne bare-bare hausawa yamurai kanu duka a cikin lissafi kala-kala to sai aka ce yana daga falalar ana bi wurin yana rafi Allah wa anu ka kada rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishi annabi alaihi salatu wasallam yace quraishawa wal ansar da lansarawa wa juhaina da juhainawa wa muzaina da muzaina wa aslam da aslam wa ajja da ajja wa kibarun da kibar mawaliya duk mataimaka na ne haka annabi mawaliya bi ma'ana ansariya mataimaka na ne laysa lahum maula duna Allahi wa rasuli ba su da wani majalisun lawa in ba Allah da manzo ba wannan yaban ya isa ka kuren jawa nisba ce ga banu nabi ko shine biyar bin malik bin nas shine kurai din da kana ce kurai to ana dinginawa ne ga biyar ibnu malik ibnu nas lan tarawa kuma sai a ce audu da kadar ayan harisa bin sa'alaba da na faɗa da juhaila kuma sune ibnu zabr ibnu lay bin suwayi muzaira kuma sune kabila ce daga muza kun san da wannan kabilar muza da annabi ya wa addu'a Allahumma sujud wa ahdaka ala muza waj'al alaihim sinina ka sini yusuf wanda annabi ya musu addu'a suka rika wato yunwa ta kama saboda sun matsa wa annabi da constitution ne yawa sai da yi musu alƙunubi tsawon kwana uku yana ya Allah ka tsananta jamkarka a kan ka ɗaura musu yunwa irin yunwa mutane a kan yusuf da suka ce sai da suka kai matakin da wallahi mutum ya zo kutsari ya yi kutsari ya tara a gurin zai fara haɗa kudin samu hutu fata bujejiya wadda ta lalace dai su ne muka kabila ce mai tsananin gaske to sai ce sai akiya su kuma kabilatun min ga tafat an gane ku su kuma akiya mu je zuwa manaqibul lil gabayil lati fudila an faɗi matsayi na kabilan da aka fifita hadisi na gaba ana bi hurera hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da talatin da takwas ana bi hurera rabi allahu anhu ka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace aslam wa kibar wa shay'un min muzaira shay'un ana nufin wani bangare na kabilar banu muzaira wa juhaila aw qala shay'un min juhaila ko kuma jakarawi shi ma cewa yayi wani bangare na kabilar juhaila aw muzaina ko muzaina khairu da inda Allah duk suka ba alkhairi a gurin Allah aw qala ko shakka rawi yawma qiyamati rana al min asad fiye da kabila asad wa tamim da tamim wa awazin da awazin wa gadfan da gadfan wannan kabila ita ta ba alkhairi a kan wannan me yasa saboda wayannan hudu da muka lissafo lokacin da aka haɗu za a yi wani yanki ne aka yi gangan na azab to wayannan gabilun guda hudu na kasa sun ba da gudunmawa hadda su sai annabi ya wayannan suka ba na kai domin duba su shiga haɗakar da aka zo don a tuntar da annabi shi ne dalili wasu kuma malamai suka ce a wai ta kabilin na sama lokacin da annabi Allah ya aiko shi sun ce saurin karɓar musulunci duk kuma wannan zai ga aka ci kwakwa aka ci gari sai ana sharafu ba abu da gaba ne ala ba hadisi na gaba na ribarta ko shi ma mun faɗi shi ma yana cikin wani azabar da suke goya sunansa na bai'u bin al-harith أن الأقراء بن هادي أقراء بن هادي زيد بن عدي ابن هلال بن محمد بن سفيان التميمي المجاهدي الداري ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam da shi aka yi mata makka da wuri da tsari yana ce al mu'allafat qulubuhum da Allah ya faɗa a surat tauba wal mu'allafat qulubuhum ya yi musulunci kyakkyawan musulunci babban mutum ne a jahiliya sosai to da ya shiga musulunci ma kuma ya zama babban mutum Abdullahi bin Adil ya sa shi komanda lokacin da za su kurasa sai aka yi rauni a wannan lokacin zamanin sai na Usman an kashe akara bin Adil ne a Yarmouk an san wannan yaki mai zafi da aka yi Yarmouk to a wannan lokacin aka yi kai mutum ne yake cewa kana din nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi alaihi salatu wassalam inna ma baya aka suraful hadi wannan ke ma baya ba wannan barayi ne da ke alhadin zata wai sai an ga sai an tuna da ya ce wa da fadawa da kaza ne ka san wani in ya rasa mai zai soke ka shi zai nemo wani abu ko wani ya ya dage yana so ya soke ni zai ce dafa kotu sai na ce ni ma faɗa da ke har yanzu in ka zo ka min yaro zai rawa kai zai ce ni fa kotu tsohon kotu ne ni a abin har yanzu na ba domin kuma kotu ne ni da kuma har yanzu ma kotu da abinin bane yanzu a masallaci ko shi ne kawai yawwa wai wannan shi ne wai shi ne zargin wai da ba ko ne ce har yanzu ni ma ba tare da har yanzu ina da album din bal yabo album ko da ake yake da hotuna shi ne kawai a nema to shi ne yake a min aslam wa jibar wa muzaina wa juhaina kaga daga aslam da giba da muzaina da juhaina kada nabi sallallahu alaihi wasallam da nabi yace ara'aita in kana aslam ba na labari idan aslam da giba da muzaina da juhaina kaira min bani tamimi kana ganin wato sun fi banu tamim alkhairi da banu amir da banu asad da banu gadfan khabu wa khasiru sun yi asara sun tare in dai sun fi su ko kuma ba mai haka ce akan wayannan kabilun da na lissafu ai in dai sun fi wayannan shi yake magana in sun fi wayannan alheri ai ko aba sun yi asara kuwa kana na annabi yake sun fi da alheri kuwa in aka kake so ka tabbatar sai yake wallahi nafsi bi yadi innahum la khairun minhum da rafi da wanda rai na yake amin sun bi da alheri ne da ni na fada da su domin su ba su taba aka kai inda sun mutu lalle ba taba aka kai da su a cutar da annabi ba duk kuma wayannan an yi ko kuma sun riga musulunta ba zalim alim duk kuma wayannan sai aka kwamfe yanzu ne kai su ana da mutum bi su falala yawa amma dai suna da ita ana bi wa yana da Allah wa anhu ka kadima dubai da bin amr dauki yawa abu wala da yanzu ya yace dubai ibn amr ad-dauki ya zo wa sabu ila almajiran sa ana da sallallahu alaihi wasallam da kabilar abu wala dan ya riga abu wala ya musulunta asali ba shi Zubair bin Amr ibn Sulayy ibn al-As bin Salaba bin Sulaym bin Fahd shine sunansa ya mutu da tin a Makka sai koma garin ya je ya rike kira iyayensa musulunci babu sa da baban sai ba da kira sai baban sai musulunta babu sa da ba da musulunta sai ya koma cikin unguwa ya fara dawa duk mutane suka afka ba a hannunsa Abu Hurairah ya musulunta ko kuma kace a wato a lokacin da ya yi da'awar sai abu da ya ya yi da ya biyo ni ya ji ya yi da ya yi da ya musulunta a hannunsa tufai da bin abu da yauki a hannunsa abu da ya yi musulunta ya rike wannan yawwa to shi ne da ya bi kun ga ya yi da'awa ya kira yan unguwar su sun yi banza da shi babansa ne kawai ya ruga ba yan unguwar su sun ci karɓar musulunci sai abu da kawai to bari ku ji da yaro faqalu ya rasulullah kalimatu mai da amru bi da amru ad-dawsi wa ashabu aka ce wannan suka bi yan zararu ne da ba su ba da ba a hannu wanda suka yi yadda da cewa sun musulun da su suka rako shi faqalu ya rasulullah suna zuwa ga jama'in Allah inna dawsan asad kabilan mu sun yi zabu wa abad sun yi fadhullah alaiha kai mutu bakar addu'a fakila ana kan dauki sai suka ce ai kawai suka ce suka ba kai a adabu da wasu kowa ci ne suka ai sun shiga uku ai sun shiga uku ai inda muka kawo su nan sun shiga uku kada sai annabi ya daga hannu ya Allahumma hadi dauka wa bihi ya Allah ka kiri yan kabila waɗannan mutane ka zo mana da suna musulmi shine abin da yake faɗa na rabbi da Allah har waɗannan yan hakika yan kwaira suwaye masu cewa kowa Allah ya Allah ne dokai su ne idan na ga mutum ya kauce hanya ya tafi ni kauce ya mutum ne Allah kullum burin mu shine Allah ya gane su domin mutum ya mutu haka ya shiga uku ka mutu kana cewa kowa Allah akwai wani sosai ya yi har masu zagin sa akwai sun hawo hanya wannan musamman daga ƴan kauyen nan an jure su wallahi ta ya mutu ne kuma shi ne abin da ya kamata wato mai da'awa irin ta annabi ka kyautawa wa al'ummar annabi kada mu rika manza an wasu sun bada ba daidai bane so ake al'ummar annabi ce yawa na ba da an bayyana ba wai a yi masa tabbiri ba to saboda haka sai ya zamto annabi ya daga hannu ya ce Allah ka shirye su wa asibi ka zo da su suna musulmi in ka karanta tarihi ai za ka ga shi ka sabu wurin da ya koma ya ce annabi ya yi wa babar addu'a yana koma gida mai tarar ba ciwo waye tana wanka ba ta ce kar ka shigo a ce wankan shiga musulunci murna ta kama shi shi ma su bai bin abin da ya koma ya da a wasu suka mutunta saboda annabi ya musu addu'a yau Allahumma hadi dawzan wa ahdi saboda haka kai malami ba kai ake so ka tara jama'a ba annabi ake so ka tara ba annabi ake so ka tara wa jama'a shi za muna jin takeici idan wasu na korewa annabi jama'a suna tara wa kansu ko malaman duk ɗalibin ilimi ba zai ji daɗin wannan so ake a tara wa annabi domin ya zanto wato ya fi kowa yawan al'umma tazawwadil wadudal waluda fa inni mubahin ko mukafirin bi kuma umma mai yawan alkiyama shi da abin da aka ce annabi alfahari ba wai ya fito ba ya rika jin cewa shine ne jama'a annabi zaka kore wa kai ka kara ka zo da gaskiya ba kai ma ana biyo da radiyallahu anhu qala ما رأيت أحب فما ما جدت أحب بني تميم أبو وين يجي بنقولي ولا كون البنو تميم منذ ثلاثة تند وانا أكو فأنا أكو للصوت بيدا إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه domin na ji annabi yana faɗa a kan ya kuli yana cewa hum ashaddu ummati ala dajjal la hawla wala kun ji dalili dalili na farko yace saboda annabi ya ce su ne waɗanda a cikin al'umma ga wanda za su kowa halar da cutar zai zo kun san wani gari da ya zo karkace bai wannan ya ce wani sai da zai gaba amma su idan ya zo wajen wannan kabila zai ta buga da karfe ta tsalli illa illa a cikin za su sannan kuma su rika su kora shi ya koro haka to za su وهذا الزجل بالتهد الزجل الجلاس وهذه قال يجي وجاءت صدقاته sannan ana haka ce ga sadakar su ta zo sun aiko da ita wanda aka fito ke ku aiko kawo sadaka kawai ba ji an roƙa a masallaci ba ku kawo shi abu ne ce amma sai za a riƙa mara da ya baki kuma a kawo ai ka san dai tun da ana zuwa a zauna a yi karatu wato ba ba ba da ruwan sama ba da ruwan rijiya ake jam fetur ba yawwa ka san dai mai ake zuba to amma kuma mu iya yi ya ko da ta fito sai an roƙi ta sannan za ta an gane a ajiye masa kuɗin sa zai kwace ma ko saboda haka shi ne wannan abin da ake bukata to sai suka aiko da sadaka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace hadi sadaqatu qaumina wannan da kuke gani sadakar mutanen wa kanat wannan kuni falala ta kani kenan su suna wayarwa ba tare da an tambaya ba sannan za su wahalar da wa dujar wa kanat tabiyatun minhum inda Aisha Allah akbar sannan suna da wata baiwa ta kabilar su a karkashin na da Aisha fa qala fi atiqiha annabi in kace ta kawai in ta ta fa inna min walad isma'il domin tana cikin ƴaƴan annabi isma'il alaihi salam na wannan shi awwal da kuma da dai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai ɗaya daga cikin iyaye a wannan majalisi yau da tana yi tana karatu kuma ba ta da lafiya sai muna roƙon Allah ya ba ta lafiya Allah mu dauka mulki ya tashi ka ba ta dukkan mara da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙon Allah da sunan ta kyawawa da tsohon da na ɗaukaka iyayen da malamin mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta musu lafiya masu ne kuma Allah ta kara masu tsawon bana mai amfani kasar mu Allah ta zama da ita lafiya duk da shi kawo mata tashin hankali da matsaloli Allah ka magance mana Allah ka iya mana kansa yan uwan mu da suke katsina da zamfara da sauran garuruwa da suke cikin tashin hankali na kidnapping da sata da fashi da sauran sunan tashin hankali Allah ka yaye ni yan uwan mu a gaza da ake karantawa wajen wasu abubuwa na tashin hankali Allah ka magance mu Isra'ila da Amerika Allah ka iya mana kan Allah maka hukunci ka wato ka ka dau matakin da ya kamata a kan muna roƙon Allah da sunan kyawawa da tsohon zaman ɗaukaka ƴaƴan da ɗan da suka kauta hanya Allah ka dora su a hanya madaidaiciya duk wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye اللهم آتنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولا تكلنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي قلبي لذة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله ورسع Thank you.